الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ɗan uwa ɗalibai da muka haɗu a wannan masallaci mai tarin albarka na markazin imam bukhari littahfiz alqur'ani wa dirasat islamiyya dan ci gaba da karatun littafin mu al-kashif fi mustalahi ahli al-athar wallafar abu abdurrahman Sheikh Ismaila Akibu Ad-Dusawi Allah ta'ala muke roƙo ya ji kanshi ya ji kanshi da rahama dan ya mutu ba ya ƙara masa lafiya wannan darasi darasi ne na takwas ina ganin ko na takwas an kai na goma a cikin jeren giyan karatuttuka wannan littafi mai tarin albarka a cikin ilimin mustalahul hadith Allah ta'ala muke roƙo ya mana jagora a cikin ababen da muke karantawa ya muna gamdakatar faɗin daidai kurakurai da tuɓa-tuɓai muna roƙo Allah ta'ala ya kare mu daga gare su ‘yan uwa masu barin addu'a Allah ka san kowa da buƙatar shi Allah ka biya wa kowa buƙatar shi ta alkhairi mai buƙatar da ba ta alkhairi ba Allah ka musanya mai ta koma ta alkhairi ya biya masa yau asabar ko 17 ga watan janvier miladiya 2026 mala ya ce al-munqati'u wal maqtu'u alaysa kadhalik al-munqati'u wal maqtu'u yau malam zai bayanin hadisi al-munqati' da hadisi al-maqtu' yace hunaka farqun bainal munqati'i wal maqtu'i akwai bambanci tsakanin maqtu'i da munqati'i فالمنقطع هو الحديث الذي في اسناده انقطاع idan malamai suka ce hadisi munqati shine hadisin da a cikin danganansa a cikin isnadinsa akwai kacewa ta marawaita an samu inqida'in wani marawaici wanda yoyo riwaya sai ya kace riwayar bi ma'ana silsila ce ta mazaje mutum goma sai aka ga mutum takwas kaga an samu inqida'in guda yace amma al-maqtu'u fal maqsud bihi al-hadith alladhi udhifa ila man duna sahabi amma idan suka ce hadisi maqtu' shine hadisin da aka jingina ga wanda bai ba sahabi ba kalladhi warada an tawus bin kaysan kamar hadisin da yazo daga tawus dan kaysan annahu qala la yatimmu nusuku shabi hatta yatazawwaj ya ce ibadan matashi ba ta cika sai ya yi armi ba haɗa hadithun maktu'un wannan hadisi makatu'i ne li annahu an tabi'iyyin domin shi tawusu ibn kaisan tabi'i ne shi kuma tawusu ibn kaisan magana shi ana iya doka ana iya aje mai kayan shi kullum yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahibu hadha al-qabr kowane mutum na duniya ana dokan maganar shi kuma ana iya aje masa maganarsa ya ce banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to Tawus bin Kaysan ya ce bauta da ibada ta saurayi matashi ba ta cika sai yayi aure wannan ba maganar annabi bace aje aran ba ya ce gaskiya annabi ba zai faɗi wannan maganar ba وقال مجاهد مال مجاهد يتي ورتل القرآن ترتيلا كريرا القرآن ريرا بعضه على إثر بعض ساشا شينا بير ساش فيلاحظ من هذا ما التي سيأدوب أولنا أن المنقطع من مباحث الإسناد شي حديث منقطع ينا دقيتكين أبا بندكي بنتكي أكين إسناد والمقطوع من مباحث المتن شكو مقطوع ينا كلا واني دلمر متن حديثي kenan bambancin tsakanin al-maqtu'u da al-munqati'u shi al-munqati' min mabahithil matni yana bincike ne akan matanin hadisi idan matanin hadisi ya zama ingatacce ya zama muttasilul isnad idan ko aka samu kacewa misali mazaje ne guda goma suka riwaya sai wani ya laɓe ya goge mutum uku ciki sun ka dawo bakwai to sai a ce wannan hadisi mun ƙabi'i ne shi kuma maƙaɗu'i shi ne hadithin da bai kai ga annabi ba tabi'i ne ya ce annabi ya ce ko kuma tabi'i ya gayi magana tashi ra'in kansa da ya zama ra'in kansa ne kaga ba za ka jingina ta ga annabi ba ba za ka jingina ta ga sahabi ba da abin da yake malaka jama'a duka wannan abin da yake karantar da mu daga tsantsan a cikin ilimin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasa su malaman hadisi ko yaushe suna kokarin ganin sun yi taka tsantsan wai kada a jingina wata magana ga annabi ba annabi ya gaye ta kada ya zama wata magana a faɗe ta a ce annabi ya ce alhali ba shi ya faɗa ba duka wannan shine abin da malamai ke taka tsantsan kai وقد وقع في عبارة بعض الأئمة كالشافعي والطبراني والحميدي والدارقطني إطلاق المقطوع على المنقطع وهو غريب استغربه بعضهم ita hakika wasu daga cikin malamai a cikin lafuzzansu da ibarorinsu suna itilaƙin makatu'i a kan munƙafi irin su malam shafi'u da malam tabarani da malam humaidi da limamu dara kutuli duka suna ganin cewa idan an ka ce almakatubu to da almakatubu duk ɗaya ne wadda ce wannan kuma abin mamaki ne wasu daga cikin malamai sun ce abin mamaki istaghrabahu ba'dhum sun yi mamakin wannan abu sun ce wanga bakon abu ne a cikin ilimin hadisi قال شيخنا أبو معاذ ما لا أبو معاذ يتي فالمنقطع من أصوات الحسنين شيء الحديث المنقطع يرى لك في إسناده بينما المقطوع فهو من أوصاف المتون كما بينا شي كما المقطوع yana daga cikin sifofin matani kamar da muka yi bayani a can baya in kana babu ahli da ilmi kad yutliqu hadha fi mawtin dak wanda ke wasu malamai ma abuja ilimi suna itlaqin wancan a a wurin wancan wancan a bagirin wancan wal aksu idan kuma suna yin sunkuyi na bambantawa wal amru fi hisalun ولكن مسألة أكملنا أبو سوقي والله تعالى أعلى وأعلم الحديث المعضل على زي تجب أن نوعي نجبيتي حديثي معضل بمعضل با لا معضل والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان يعني يأتي المعضل لغة من الإعضال وهو المنع والشدة وأعضله الأمر غلبه الأمر وأعياه وداء عضال أي شديد مهلك ليس كذلك؟ يتشي المعضل أيار اللارنسي من الإعضال دقى كلمة إعضال وهو المنع والشدة شيري أهنا أبو أسأنا داء أعضله الأمر ai galabahu al'amru al'amri ya rinjaye shi wa a'yahu ya gagare shi wada'un udalun idan suka ce cuta udal ai shadidun cuta mai tsanani muhulikun mai halakarwa shine da'un udal wa fi istilahil muhaddithin wannan a lugar larabci kenan amma a wurin masana hadisi huwa ma saqata min isnadihi rawiyani fa akthara ala at-tawali shi al-mu'dal shine abinda marawaita guda biyu suka fadi daga isnadinsa ko fiye da haka ala tawali biye da juna shi ake cewa al-mu'dal kamar misali a ce hadisi ne mutum goma suka rawaito shi to yanzu wurin gogewa sai a samu matsala ba a samu na biyu da na uku ba ala tawali to sai a ce wannan hadisi mu'dal ne ko kuma ba a samu na ɗaya da na biyu ba sai a ce mu'dal ne ko ba a samu na uku da na hudu ba ko ba a samu na biyar da na shida ba to sai a ce mu'dal ala tawali amma idan ya zan ba ala tawali bane to shi ma yana da wata yana da wani suna nashi da ina fata an fahimci wannan hukumul ihtijaj bil mu'dal hukumcin kan hujja ne wal hadith al mu'dal asau halan min al hadith al munqati wal mursal to wannan hadisi ya fi muni munin hali daga hadisi munqati da mursali fala yuhtaju bihi bi ittifaqi ahli al ilm ba a kawo hujja da shi da ittifaƙin malaman hadisi li shiddati da'fihi saboda tsananin rauninsa wa taqa'udi jabirihi da kuma kasawa wurin ɗora shi bai ɗoruwa qala al-jawzajani al-imam al-jawzajani yace al-imam al-jawzajani yana da rubuce-rubuce a cikin ilimin hadisi kuma yana da al'abatil wal manakir ya rasu a shekara ta 543 ya ce al-mu'udalu aswa'u halan min al-munqati shi hadisi mu'udal ya fi munin hali akan hadisi munqati wal munqati shi kuma hadisi munqati aswa'u halan min al-mursali ya fi munin hali daga hadisi mursal wal mursalu shi kuma hadisi mursali la taqumu bihi hujjatun hujja ba ta tsayuwa a kansa ba ka zuwa ka kafa mana hujja da hadisi mursal gane wannan ke alhadisul mu'allaq wala ce hadisi na gaba hadisi mu'allaq lugatan min allaqa yu'alliqu ta'liqan idan aka ce mu'allaq daga yara ta yi يقال علق الثوب على مشجب يا راتي تفافي سق مراتي إذا وضعه عليه إن أزاش بس أبن وفي الصلاح هو الحديث الذي سقط من أول إسناده راو ولو إلى آخره شيني حديث دا فرق إسناد سأكرس مرويت يفادي كوكو مكرشانسا تسيأتي من حديث معلق فكل حديث لم يذكر راويه الأول دو حديث دبا أم بجراوين سنفرقه في الحديث بل أسقط راو أو أكثر أكا سبك راوي كو في يد حكا أو أسقط كل رجال الإسناد كو أكا سبك دوك مزاجا إسنادي فهذا ما يسمى في الاصطلاح في اصطلاح المحدثين بالحديث المعلق وانا شايك تسمى حديث معلق أي اصطلاح مثلا إلى من حديث قال شيخنا طارق بن عوض عوض الله والسقط في الإسناد في ابتدائه أو في ثناياه أو انتهائه فما يكون السقط من بدايته معلق ولو إلى نهاية يتي السقط حادوا في الإسناد في ابتدائه أو في ثناياه السقط في الإسناد كلا كلا تنا ايوا يزم في ابتدائه أفرق إسنادي أو في ثناياه كو أتكير إسنادي أو انتهائه كو أكرشنسا fama ya kunu saktu min bidayati ya ce duk abin da aka samu isnadi ya faɗi a farkonsa mu'allakun to shi hadithul mu'allak walau ila nihayati ko kuma zuwa ƙarshe wannan ka duba a cikin littafin lughatul muhaddis na wannan malam abi mu'az tariq ibn iwadillah al-misri Allah ya ƙara masa lafiya muna da littafin a nan maktaba lughatul lughatul muhaddis حكم الحديث المعلق تمنين حكمتين ايكي دشي الحديث المعلق قسم من اقسام الحديث الضعيف شي ما كسو ne daga cikin kasan hadisi dhaifai likaunihi likaunihi faqada shartan min shurut sihha ya rasa sharadi inganci huwa ittisalu sanad shine ittisalin sanad وللجهل ايضا بحال المحذوف الساقط من الاسناد لو da kuma an jahilci marawayacin da ya fadi a tsakiyar isnadin ko a farko ko a ƙarshen isnadi an jahilci halin shi marawayacin da baka baka faɗi sunan shi wane ne shi an jahilce shi to wannan jahilcin marawayacin yana haifar da du'uf eh da'af rauni a cikin isnadin fa hada huwa al-asl fi al-hadith al-mu'allaq annahu da'if asali akan hadisi al-mu'allaq da'ifun ne kenan nan da za a tambaye ka a ce mal aslu fil ahadith al-mu'allaqa ka ce al-aslu fiha da'ifun annaha da'ifatun lakin fihi istisna'at akwai mu'allaqat na Imam al-Bukhari akwai mu'allaqat na Imam Muslim to menene hukuncin su a wurin malaman hadisi shine yace walakin ma hukmul mu'allaqat fi sahihayn yace kama sabaqa kuma da ya gabata annal mu'allaqa fi qismi dha'if ka rike ka'ida hadisi mu'allaq yana daga cikin kashe-kashen hadisi dha'if illa annal mu'allaqa fi sahihayn sai dai hadisi mu'allaka a cikin Bukhari da Muslim ya khtalifu anil mu'allaki fil kutubil ukhra ya bambanta a sauran littattafai wanda ba Bukhari da Muslim ba fal mu'allaqatu fi sahihain maqbulatun wa sahihatun insha Allah yace a cikin Bukhari da Muslim in kaga hadisi mu'allaq to ana karba su kuma ingatattu ne ila man udifa ilayhi fil ijmal zuwa ga wanda aka jingina shi a dunkule kun wannan idza jazama sahibu sahihi fil idafa idan malam bukhari ya yanke wurin jingina hadisi zuwa ga wani marawaci kamar yanzu misali zaka iske hadisi muallaq an ce an abi hurairah radiyallahu anhu masalan kaga an cire marawaitan gaba ɗaya ko ba ka ba to wannan idan yayi jazm yanke yanke da tabbaci da yaqini cewa yana da tabbacin wannan marawaici akwai isnadin shi to shikenan hadisi ne ingantacce to ya za a gano akwai jazm a cikin maganar bukhari ko muslim wannan malamai sun tattaro su irin su al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani a cikin muqaddimatu Hadi Sani ya gai al-mu'allaqat cikin Bukhari gaba ɗaya tattaro su sai Ibn Hajar al-Asqalani mazan duniya ne abinda zai bada wahala ilimin hadisi kawai Ibn Hajar zai cewa bare ya kokari ya dan sahala muku shi an gane ya rubuta littafi تهذيب الته... تهذيب التهذيب ت... تهذيب الكمال sai ya ga cewa ɗalibai babu himma san mujallaji goma sha biyu babu himma a wurin karatu sai ce to bari ya yi takribi shi sai takribu tahzib shi ma takribu tahzib ai wata wani kamus ne mai zaman kanshi wannan kuma duka wai dan a sauƙaƙe ma ɗalibai a wannan zamani saboda ɗalibai ana cikin wani hali yanzu la ya ƙara'u ba sa karanta ɗalibi kawai zai dibi abin da yake bashi ya bashi ma'alumat ɗan lokaci shikenan an saki kuma amma irin yadda ɗalibi zai sa littafi gaban shi ya yi sati ɗaya yana karatun littafi ba haka ake ba yanzu an shiga cikin wata al'umma wadda ba ta karatu sai bakan garrama da rigima al'umma ce wanda ma ya ƙara'una ba sa karantawa kuma wannan gardama da rigima da jayayya ta fita daga cikin ɗaliban ilimi ta shigo har cikin awam za ka iske amini jahili bai san bihi ba daɗi minan liɗi wai ya zauna yana rigima addinin musulunci wani kawai za ka ga ya zauna yana rigima bisa kan jahilci bai yi karatun ba amma kawai zauna zai yana rigima yana bakan garrama shi ma ai ya ji malamai sun ci to ya gaya ma duk abinda malamai suke yi ne ake doka yanzu in malami ya sha wiwi shi ke na ce ka ka sha wiwi ka ce a na ga malam wani ya sha wiwi ko malam wani ya sha kwaya sai ka sha kwaya don malam wani ya sha kwaya ba ya gama haka ake addinin musulunci annabi kadai ne ake biya ido rufe in qiyadul a'ma annabi dai ake mashi a duk duniya ba wani makhluki da ake biya ido rufe ido bude ake biya kowaye shi malami ne mai matsayi ne mai kudi ne dan siyasa ne ko ma waye shi ana biye shi ido bude kawai dan kaga wai malami ya sha kwaya shi kenan sai ka dauka kwaya ka sha abinda al'ummar mu suke ciki a yanzu wannan kada ya rude ku jama'a girman mutum kiman mutum baya halitta abin da yake haramu ilimin mutum bai isa ya sa ya halitta abin da Allah ya haramta ba kowaye shi a duniya da haka mu yi ƙoƙari mu kiyaye wannan wai kada ka ji wani ya ce a ai na ga malam wane yayi a dan malam wane yayi ba hujja bace jama'a wannan lokacin magabata ne ake cewa ra'aitu fa'ala kamar irin Imam Shafi'i lokacin su da Maliku shekara ta 100 da hijira kadiba kaga shekara karni na biyu Imam Malik Imam Shafi'i yake cewa wa malikul ustadi wa minhu akhadtu al-ilma wa ja'altu malikan hujjatan bayni wa bainal a wannan lokacin wancan lokacin ake sawa malami ya zama hujja tsakanin shi da ubangiji duk abun da ya gani ka ganshi a wancan lokacin kuma zaka ga Imam Shafi'i ba ido ruhe yake biyan Maliku ba amma yau kawai zaka ga mutum ya zauna yayi kuraje lebura wai duk abun da malam yayi shikenan shi ba haka ake ba jama'a addinin musulunci ba a yi shi haka nan addinin musulunci ana yin shi ne da hujja da dalili malan kayi kaza mun ga kayi menene hukuncin Allah da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan aiki da kai shikenan ya kama aya ko hadisi in ba aya ba hadisi to ra'ayin shi ne shi kuma ra'ayi yukhadhu wa yurad ana iya doka ana iya ji mai abun shi an fahimta to Allah ya kare mu da biyar sarrai shine mala yace amma ما لم يجزم في إضافته بأن أورده في بصيغة التمريد أما دو أبن بخاري دا مسلم بجزم با أورن جنجناش كما يبجروش دا صيغة ترش اللافية كما يتي كيلا أنتي كو ذكر أن أنبتا كو حكيا أن حكيتو كو يحكى أنا حكيتوا فهذا فيه تفصيل وأنا أكوي فيه تزنشي أكوي زنشي ميوا أورما لبي yurja lahu ila al-mutawwalat za a kuma a farko alittattafai masu yawa masu tsawo a cikin ilimin mustalahul hadith misalun lil hadith al-mu'allaq ga misalin hadisi mu'allaq qala al-imam al-bukhari malam bukhari yace wa qala ibn abbas radiyallahu anhuma yashummu al-muhrimu ar-rayhana wa yanzuru fil mir'ati wa yatadawa bima ya'kulu az-zayta was-samna al-bukhari ya kawo hadisin ibnu abbas Allah ya kara yarda gare sa a cikin babu tibbi inda al-ihram babin da zai karantar da mu magani in mutum yana cikin likitanci in mutum yana cikin ihrami wa ma yalbasu idza arada an yuhrima da abinda mutum zai daurawa in yayi niyyar ihrami to imam al-bukhari sai ya kawo shi a wannan babi yace ibnu abbas ya ce mai ihrami yana iya shinshinar ar-raihan wani turare ne mai kanshi yana iya shinshinawa ba shahawa ba wa yanzuru fil mir'ati mai ihrami yana iya kallon madibi kana iya kallon madibi ba haramun bane wai tadawa bima ya'kulu yana iya magani da abun da duk yake ci kaman mai kamar kitse da sauransu duka ana iya magani da su tunan fa da hadithun mu'allaqun wani hadisi mu'allaq ne lian imam al-bukhari rawahu mubasharatan an ibn abbas alam bukhari ya rawaito shi daga ibn abbas kai tsaye walam yadhkur isnadahu ilayhi bi ambaci isnadin hadisin zuwa ga ibn abbas ba bai ce haddathani fulanun an fulanin an bai ce haka nan ba wa qala aidan wa qala ata'un kuma wani wuri sai yace mala ata'u yace yatakhattamu al-muhrimu mai ihrami yana iya sa zobe wayalbus wayalbasu alhimyana kuma yana iya daura alhimyan burgani alhimyan shine burgani kamar kace kisun ne wanda ake sa dan dan kudi wanda mutum yake dar mai kudin shi da shi kwagiri to yana iya sa shi ba laifi bane gane ana daura shi ai tsakiya ko mutum yana daura shi tsakiya kwagiri ina ga mala bakar haka kuke cewa kuma kwagiri kuma kuke cewa hadda wata madda ka ji kwagiri to Allah ya kyau wa hada aidan hadithun mu'allaqun yace wannan hadisi mu'allaq ne al imam al bukhari lam yadhkur isnadahu ila ata'in bal atlaqahu wa rawahu ra'san an ata'in kai tsaye ka rawaito shi zuwa ga mala ata'u to kaji abinda abbayani at tadlisu akwai alhadithul mudallas yace at-tadlis lughatan min ad-dulsati ay adh-dhulma du shine at-tadlis wad-dalsu al-khadi'a yaudara wadallasa al-ba'i'u mai ciniki yayi tadlisi aikata ma'aibar sil'ati ya boye aibin abun kayakin shi anil mushtari ga mai sayi wa minhu al-hadithul mudallas a ciki akwai al-hadithul mudallas inda al-muhaddisina وهو إخفاء عيب في الإسناد شيني أبوي عيبي أتكي إسنادي وتحسين لظاهره أكوت تزاهر حديثي أنا شيء كتما التدليس تو التدليس جماعة شيني بوي عيبي بوي عيبي حرام دي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي من غشانا فليس منا تو وند يمن غشي بايا تاردم بوي عيبي حرام دي idan diyarka ba ta da lafiya aka zo neman aurenta ka bayyana aibinta ka ce yarinyar nan tana da aljannu ba ta da lafiya bayyana aibinta idan yana son ta idon shi zai ruhe ya ce ai aljannu ana magani kaga shi ya ɗokan makan shi amma ba ka ɓoye aibi ba ya zo ya kasa zama ya kasa tsaye ya kasa zama a tahi ƙarshe armen ya lalace kuma ka rashin mutuncin shi idan akwai aibi gayi hissa malami na Allah ya gafarta masa shak abdulkadir yake cewa daidai da rashin lahiya ke ga mutum in ya zo wurin aure ya gaya wa matar shi ya ce to ni ho in dare yayi kulli nake sa ya gaya mata ita kuma sai ta ce to gaskiya tunda ka gaya min gaskiya ni ma zan gaya ma gaskiya wallahi Allah ya jarabce ni akwai wani kaho da ya hito min ta baya shikenan kada a ɓoye aibi jama'a musamman a lamarin aure ba lamari bane na wasa jama'a al'umman mu ce suka ɗau aure abin wasa irin yadda ana sakako ga lamarin aure sai kaga an aurar da yarinyar da bata ma san menene auren ba sai kaga da an tafi aure bai juma ya mutu saboda ita za ta mu'amalantar miji irin mu'amalar take makannanta irin mu'amalar take yi a gidansu bata san miji yana da wata daraja ba yana da wata manƙaba yana da wani kima da Allah ya bashi wa bima anfaqu min amwalihim Allah ce da dalilin abin da suka bada na dukiyoyinsu za a darajanta shi ga kuma namiji da Allah ya jarabta da son girma kamar dawo namiji kawai yana son girma ne yana son ya ga an kimanta shi yana yana son ya dinga ganin shi ma wani babba ne wani tero ne irin haka nan ko ba haka ba to yadda zaka ga matar shi kullum ba ta girma gare shi kawai yana ga ku tai wurin yarinyar ce ne irin kawai ganin yake yarinya ce ko yaushe to kuma wannan shine zaman ta lahiya in mijinki yana ganin ki tsowa an samu matsala ce anti muna la ai samu matsala mijin ke ce miki anti wala bakar ya an ruwa anti ya samu matsala to kaga oye aibi bai da kyau a cikin shari'ar musulunci mutum ya bayyana gaskiya mai gidanka ne ka gaya mai gaskiya ka ce to gaskiya ni mai gida ban gani sosai gaya mai gaskiya kana ganin duhu duhu in kana aiki kada ya doke ka wurin rubutu ba ka gani sosai ka take ta shirme wurin ka rubuta miliyan biyar ka sa miliyan bakwai haka yan samu matsala ko ba haka ba da haka ɓoye aibi baya da kyau a cikin shari'ar musulunci ka bayyana aibin nan an gane idan ka ga aibi ka gaye shi ka ce to ni dai ina da matsala kaza da kaza ko kuma abuna yana da matsala kaza wanda za ka iske a musamman musamman masu jagwal suna ɓoye aibi ya kamata kuma masu jagwal su yi tsoron Allah jagwal shi ne kakari ko ina da kaza in cika in amshi kaza kakari ake ce mai a makwabtan yan uwa Najeriya ko ina da wannan waya na ga babba ina son in saye ta to tau tana jikka talatin ita kun babba jikka saba'in kenan yanzu zan ba da tau in cika jikka arba'in in sayo ta kakari ko jagwal to 'yan jagwal su ji tsoron Allah ba dole ba idan za ka sai abin mutum sai ka kada kima shi ba dole ba za ka iske ɗan jagwal shi abin shi shi ne mafi kyawu a duniya amma naka shi ne mafi muni a duniya illa ‘yan kaɗan za ka ga ya zo sayan abunka abu na farko da zai fara ya aibanta ma abunka ce to wallahi ka dai ga mana an bar ma yayin wannan waya abu na farko zai aibanta ma ita ko kuma ya zo sayan wani abu ne naka don a yi jagwal kawai shi a tunanin shi duk wanda ya kawo nashi ya rina nashi shi kuma akwai jarabawa akwai lalura akwai bukata akwai abubuwa da ke sa wani mutum ya zo ya nemi kuɗi ko ya nemi ya yi jagwal ɗin da haka jama'a mu ji tsoron Allah kada mu yi amfani da damar da Allah ya bamu mu kaskantar da 'yan uwanmu ko mu cutar da su kada mu ɓoye aibi mu bayyana aibi ina fata an fahimci wannan hissa malamai malami na koyo shi yana gaya mini har Allah ya karɓe shi ya ce idan mutum ya zo neman aure a makaranta to duk abin da ya bayyana gare shi gayyaki an fahimci wannan ko kuma idan wani ya zo tambayar shi halin wata yarinya a unguwarsu in malam ya santa zai gaya mai duk abin da ya sani game da halinta shi wannan duka shine gaskiya kada ka ce ni ban so in lalata aure ban ga a'a malam ka ga gaskiya idan yana son ta zai kawo mata uzurruka ko ba haka ba in yana son ta zaka ga yana ta kirkiro uzuri ya ce a tana iya za ta gyara halinta idan ya aure ta tana iya ta canza tana zai aza ihtimalat sai ya zo ya gaba ta canza sai ya ce wallahi sai da malam ya gaya mini to kaga Allah ya dika to haka ake so jama'a to shine ikhfa'u aibin fil isnad amma a cikin ilimin hadisi an ce at-tadlis shine boye boye aibi a cikin isnadi wa fi istilahi ahli al-hadith inda al-itlaq an yarwi ar-rawi an shaykhihi alladhi sami'a minhu fil jumlati ma lam yasma' minhu bi sighatin tahtamilu as-sama'a ka'an wa anna wa qala wa hadha ma yusamma indahum bi tadlis al-isnad yace shine marawaici riwaya daga malamin da ya taba ji daga gare sa a dukulce sai ya rawaito abin da bai ji daga gare shi ba da siga wadda tana ɗokar ya ji daga gare sa kamar yanzu a jimillance an saurari maganganuna to yanzu akwai maganganun da bangaye su a nan majalisi ba sai ka zo ka ce malam ya gaya mini wannan siga ce wadda ke nuna kaji daga malam to ya an bincika ba a samu kaji ga malam ba sai a ce kayi tadlisi ina fata an fahimci wannan to wannan malaman hadisi shi suke ce ma tadlisul isnad wa huwa anwa'un inda al-muhaddithina amma shi tadlisi kala kala ne فمنه تدليس الشيوخ وتدليس البلاد وتدليس السكوت وتدليس العطف وتدليس الإسناد وتدليس التسوية أكوي تدليس التسوية بل كي ما لم يسنى غنى أكوي تدليس التجويد سنى غنى تدليس التسوية شيني تدليس التجويد شيني أن يسقط الراوي شيخه الضعيف فيجعل الراوي الثقة عن ثقة shine ya yi riwaya daga malamin shi mai rauni mai ƙarya yanzu sai ya zauna ya goge sunan malamin sai ya ambace shi da wani marawarci wanda ba shi ba shi suke ce tadlisul taswiya wa shaharwa tadlisul isnad amma mafi shahara daga cikin wannan tadlisi shine tadlisul isnad wa tadlisul ashuyukh wa ilayhi ma yushiru al-imam al-bayquni bi qawlihi وما أتى مدلس النوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف أنا مني بيان أتكم بيقوني أبو ومن أشهر من يعرف بالتدليس نادق تكم لمن دسك شهفاء جهارة أكسنسو التدليسي و بقية بن الوليد أقول بقية بقية بن الوليد ابن صائد ابن كعب الكلاعي صدوق كثير التدليس yana da tadlisi da yawa wannan malamin baqiyatu bin al-walid ya rasu shekara ta 97 ya mutu yana da shekara 87 a duniya wal walid bin muslimin akwai walid ibn muslim an gane ai shi baqiya laysat ahadithuhu naqiya ko ko ba shi bane mun ga yashi baqiya laysat ahadithuhu naqiya hadisan shi ba lahayyu bane suna da matsaloli na'am eh na'am sai mi hukum at-tadlis hukumcin tadlisi ولقد أطبق أهل العلم قديما وحديثا على ذم التدليس في الرواية حقيقة مثلا إلمين حديثي سن كي كاو da dauri da yanzu ma wurin zargin riwayar hadisi ta mudallas li'annahu munafin lin-nasihati al-wajibati lil-umma fil ilm dan yana kore nasiha gyara wanda ya wajaba ga al'umman musulmai wa khasatan fil hadith ke banci a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam imam shu'ba shu'ba ibn al-hajjaj Allah ya gafarta masa yake cewa at-tadlisu akhul kadhib shi tadlisi dan uwan ƙarya ne boye aibi dan uwan ƙarya ne ko ba ka ba ai lokacin da ka zo neman auren yarinya tana da gashi dan kaɗan ne sai ta nemo mesh ta sa gashi ya zama da yawa ai kaga ta yi ƙarya ko tunda asali ai ba haka gashin ta yake ba ko kuma baka ce sai ta mai da huska fara kal kai kai kai kuma Allah ya jarabce ka da son fara komai ya ce sai ka kwaso ma kanka yanzu da ta zo dan kwana biyu uku sai ka ga huska ta dawo wata dumbaru to ai kaga an yi makarya to tadlisi kenan wa qala az-zahabi al-imam az-zahabi yace ahmad ibn usman ibn qaymaz wanda ya mu shekara 748 yace wa bi kulli halin akwai hali da shi at-tadlisu munafi lil ikhlas tadlisi yana kore ikhlasin mutum lima fihi min at-tazayyun domin abin da ke cikin shi na kawatawa wa qala suyuti al-imam suyuti yace ina son mu yi da wannan babu yana isuwa to sai mu tsaya nan kenan wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa